تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan majalisi a duk kuma dare daga cikin diraren wannan watan na ramadan mai taron albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna ƙarshen sautu yunus alaihissalam insha Allah a yau din nan zamu je zuwa ƙarshen sura ma gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora yau muna da ran alhamis muna yin alhamis ke daren juma'a wanda yau yayi daidai da goma sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu idan ba a manta ba karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya ne nan ba ta ɗari da uku a wannan suwa yau insha Allah za mu tashi aya ne nan ba ta ɗari da hudu a cikin wannan sura mai albarka su yunus alaihi salam faɗin Allah ta'ala da yake cewa kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني نعم إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu kace da su ya ku mutane wannan nida'ul am kowa da kowa ya shigo wannan kiran in dai kai dan adam ne to kana cikin wannan kiran da Allah ya yi in kuntum fi shakkin min dini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su har in sun kasance suna cikin kokonto game da abin da ka zo da shi na addini ka ce a bar bautar lata da uzza da sauran gumaka a bauta wa Allah ka ce a bar gargajiya da al'ada da jahiliya a dawo a yi sunna inda duk wannan ya zamto akwai kokonto da shakka mutane ba su yarda ba ba su aminta ɗari bisa ɗari ba to ka ce musu fala a abudun ladina ta abudu na minunila to kai manzan Allah ka ce da su ba za ka bautawa abinda suke bautawa kuma bayan Allah ba ko da duk za ku ki imani gaba ɗayanku ya zamto annabi muhammadu ne kaɗai mai imani to shi zai bauta wa Allah shi kaɗai yawanku da ƙarancinsu ba wani abu wani abunsu ai an rayu ma lokacin annabi ibrahim a.s. an ce akwai lokacin daga shishe matarsa su kaɗai ne musulmi a duniya duk duniya ba musulmi sai su sun yi wata irin rayuwa wanda in ba imani ya kai imani ba rayuwa ba ta yi ba shi ne anan allah ya ce annabi muhammadu ka faɗa musu cewa duk shakkarsu ko da duk za su ƙaura cewa musuluncin kowa ya kama nasa to kai dai kai dai kam ba za ka bauta wani Allah ba Allah kamar yadda ya sako da sultul kafiru la a'budu ma ta'budu wala antum a'abiduna ma a'bu wala ana a'abidun ma abattum wala antum a'abiduna ma a'bu lakum dinukum waliyadi Allah cikin hikimarsa ya san waɗannan kafiran da Allah yake magana akan su ba su musulunta ba yasa ya ce har abada ba za su bauta abinda annabi muhammadu yake bauta kaga cikin hikimar allah da iliminsu na gaibi ya san ba za su musulunta ba an bayyana waɗannan su in allah ce inna la ya yahdi qawmal kafiri da su yake domin iliminsu na iliminsu na gaibi ya tabbatar ba za su yi imani ba ba za su yi musulunci ba an bayyana to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce da su kai dai ba za ka bauta wani allah ba har abada walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaku ni wanda zan bautawa shine Allah nan da yake karɓar rayukanku ya ƙabidu arwahaku kamar iya so ya ce musu ne duk wanda baya halitta ko baya ɗaukar rai to bai cancanta bauta masa ba an bayyanta kaga duk gumakansu ba mai wannan sufa hasali ma su taimakon sa ake gumakan sai wani wani ya zo an ajiye shi idan ana so a ya zo a ɗauke shi to in ba rashin basira ba a shi ne wata rana an ce wani ya ma musulunta daga baya ya zama sahabi ya ce wata rana in yi tuno abin da yi wallahi lokacin jahiliya ya yi wa kansa da kansa dariya ya ke faɗa annabi muhammadu cewa wallahi ya rasu da lokacin muna bautar gumaka ne wani gunki na na kwaɓa dibino da zuma na yi gunki na mai kyau ya ce wata rana sai aka yi korona sai yin watan zuwa ya ce wala in na zagaya na zagayo na rasa abin da zai ci zai dan balli dan wana ba a cikin gungin sai da shi ya ce kafin wannan corona da wace da cin ya gungin nan tas ya ce to ya rasu tun daga nan wala nake shakaci wannan in dai alali na cinye shi kuma zauna lafiya an fahimta to su gumakan asali masu ne taimako suke nema ba su iya komai da ka sani komai sai dai a masu ba kuma amma in basira ta ɓace a ce wajen za a bauta ba sa ji ba sa gani ba sa motsi ba sa magana a shi ne annabi ibrahim alaihissalam ke ya abati lima ta abudu ma la ya sumaru wala yi basiru wala ya guni ya kashe ya ba ba ta ya za ka bauta wa abin da ba ya ji ba ya yi kuma ba zai wadatar da kai komai ba ai ko da ma za ka yi bauta to kawo da mai ɗan dama dama wanda iya da ƙarfi zai iya taimakon ka a wani gun to amma gunki ba abin da zai yi yasa qur'ani yake cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in tad'uhum in kun kirayi wannan gumakan la yasma'u du'a'akum ba za su kiran ku ba ka kwana kana kiran sa wallahi ba zai ji ka ba Allah ya ce walau sami'u da ma za ka za su ji din taslimu da jadali da za su ji ma kadara za su ji to Allah ya ce masa jagula ba za su amsa muku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama za mu kafir cewa shirka da wuka da abin da wuka shi da Allah ranar kiyama kun ce ba haka bane ba ku yi ba wala yau da biyu ka misu da khabir Allah ce ba mai baka labari kamar Allah shi ne alkhabir wanda ya san ciki da ɓoye Allah ta lafi cewa ku bautawa wannan wanda yake karɓar rayuka ma'ana duk wanda ba da siffar yin halitta ko ba da siffar karɓar rayi to wannan bai cancanta bauta masa wa umirtu manzon Allah ya ce ni an umarce ni nan fi'il wa fa'il ke umirtu an ban doka an umarce ni an akuna minal mu'minin na kasance cikin masu imani a ce duk wanda yake bauta wani Allah ba shi da imani gunki ne aljani ne kabari ne shehu ne gausi ne in dai zaka mai bauta to Allah ya ce baka da imani imani sai dai ka ji labarin sa abubuwan tunda Allah ya ce wa manzansa ni an umarce ni na kasance cikin masu imani wanda ba sa bauta kowa sai Allah amma yinda na'am ayatu gaba وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين bayan an ce na kasance cikin masu imani sannan kuma an ce wa an aqim wajhaka lid-din hanifa ka tsayi da mafuskantarka ta wannan addini ka tsaya daidaito akan addini ka kauce dukkan wani sa zuciya hanif shine ma'ilan anil adiyan albatiya shine abin da ya karkace dukkan wani addini san zuciya dinan qayyiman millati ibrahim hanifa hanif shine abin da dukkan wani san zuciya ya kauce masa ya tsaya tafarkin daidai da Allah ya ce kuma Allah yake so yasa manzon Allah aka ce da shi ka tsayar da mafuskantarka ta wannan addini ka tsaya yan fastaƙim kama ubirta ka tsayu kamar yadda aka baka doka ba waige-waige an gane da kyau ko ka tsaya daidai ka kauce dukkan wani son zuciya na mutane ne a na na na na na aljanu ne na shaidanu ne duk abin da yake son zuciya ne za a haɗa Allah da wani to manzon Allah Allah ya ce bar wannan abin bar wasu dashi wala takunanna minal mushrikeen kar ka kasance ɗaya daga cikin masu haɗa Allah da wani manzan Allah Allah yake kira yake faɗa masa wannan mura ka zamto cikin masu imani ka tsayi ba ba raba kafa a musulunci ba ba 50-50 ba zama a kan katanga kasan yan siyasa an sun sosai haka suke wai wani iya kan katanga ya baro nan bai faɗa can mutu to musulunci ba a masa wannan ka tsaya kyan kawai ba ba a logoyi ba duk abin da ya zo da shi ka karba kar ka raba kafa lokacin da ka raba kafa ba kusa lokacin da Allah ya karɓa rayuwarka in ka raba kafa na a lokacin Allah ya karɓa rayuwarka mutu kafiri ke an fahimta yasa dokar musulunci shigar ta ake gaba daya ba a ce sai gobe ko sai wata rana a a duk ake shiga gaba daya ko da Allah ya karɓa rayuwarka to ka mutu a matsayin ka na musulmi wanda ka yi da ka fita da dokokin Allah subhanahu wataala wala takunanna minal mushrikeen kar ka zama cikin masu shirka wa hadha nahyu muwajjaha haqiqa ila nas malin ce wannan halin na kar ayi shirka to al'umar manzon Allah yake ne la ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah yake ne li anna al anbiya ma'sumun domin annabawa katangagu ne ba sa kankanin laifi ba balan na shirka duk ba annabi Allah ya keɓance ba zai laifi ba shi dan baya zuwa kusa da shi an fahimta to kiran wala takunanna minal mushrikin al'ummar sa ake nufi an fahimta ƙablar nubuwa wa ba'ada dukkan annabawa kafin annabtar da bayan annabtar duk Allah ya tsare su ba sa saban Allah ƙarami ko babba shine ma'anar isma in ba annaba ko ba wanda Allah ya sa wannan riga duk wanda ba annabi ba zai iya daidai zai iya ba daidai ba amma annabawa ne kadai ba sa kuskure ya sa wata rana imamu malik imamu darul hijira Allah ya masa rahama ya tsaya a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kulluna nusibu wa naqta illa sahibu hadha al-kamar yace dukkan mu za mu iya yin daidai za mu iya yin kuskure wanda baya kuskure shine wanda yake kwance a kabarin yin na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kada da baya kuskure amma duk wanda ya biyo bayan zai iya yin daidai zai iya yin kuskure idan daidan ka ta yi yawa to amma zaton mutumin kirki idan kuskuren ka ya yi yawa amma zaton kai ba mutumin kirki ba wanda shine irin ka'idar da magabata suka ajiye game da asisin na rayuwar mutane amma ba wanda za a ce don tsabar karatunsa don tsabar ragin haddasa wai baya kuskure babu shi a bayan kasa zai iya yin daidai zai iya ba daidai ba a kullum abin da ake so daidan ka tafi yawa ka kamanta ko 70 tati a samu wani ka samu a haka ake so in ma ka samu b mai security to an tsirare an fahimta yawwa to amma ka ce ba za ka yi kuskure ba zai ba yasa a yi in koyar lissafin da Allah zai a lahira wanda zai shiga aljanna ba sai mara zunubi ba abinda Allah yake duba ya lada ya fi yawa ko zunubi ya fi yawa sakkula da mawazino haka Allah yake mala'ayi wanda mizanin sa bangaren ladan yayi nauyi kaga a ce akwai zunubi kenan ladan da ya rinjaye zunubi to da za su tafi aljanna annabawa ne kadai a bangaren zunubi ba su da komai amma wanda ba annabi ya da zunubi fatan ka dai alkhairin ka da ladan ka ko zunubin yawa shikenan magana ta kare ba ku ganin wanda zunubin su da ladan su yi daidai da daidai sai a aje su a to zalla a ran wannan zunubin su daidai da ladan su ba wanda ne jayi amma su din ma da karshe Allah ne ce ku tafi aljanna domin rahamar Allah ta riga ta sha maki komai da komai na'am ayatul gaba
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك karka sake ka bauta wani Allah ta dawo shine na'am akwai addawa akwai al'ibada duk tana zuwa da wannan ma'ana wala ta da'u shine wala ta abu karka bautawa min tunillahi wanda yake ba Allah bane Allah ya ce ma la yanfa'uka wala yaduruka shi wani Allah ba zai iya amfana da kai ban ka bauta masa sannan ba zai iya cutar da kai ban ka bauta masa ba abin da zai yi ba in ka bauta masa ba abin da zai yi ba in ka ƙi bauta masa ma ba abin da zai yi ma yi ne ma rayan fa'oka wala ya ka. ba in fa'alta har in kai mai sauraro ka bauta wani Allah ba Allah ba ba in nan ka izan mina zalimi a daidai lokacin ka zama cikin azaliman mutane duk wanda ka bauta masa ka ba shi wata siffar ibada kuma wannan ba Allah ba ne kai masa ibada kana sani da yardarka da amincewarka to Allah ya ce daidai lokacin da kake masa bauta nan azalimi ne idan din zarfu ne zarfu zama a lokacin da kake bauta wani Allah to azalimi ne idan ka mutu ka mutu azalimi Allah kuma zai tada kai a sahun azalimi a gobe kiyama domin ai zalunci ne ka dau haƙƙin Allah ka biya wani ba ma Allah ba ko dan adam ne ka dau haƙƙinsa ka biya wani ka zalunci shi to haƙƙin ibada na Allah ne dukkan wata ibada ƙarama da babba ta Allah ce to idan ka ɗau wani ɓangaren ibada haƙƙin Allah ka bewa wani kai zalunci kuma Allah ba zai baka ba in fa'alta fa innaka idan min zalimin har in ka aikata wannan to a daidai lokacin kana cin azalin mutane an fahimta na'am aya ta gaba وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نعم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
ga ayar da za ta yi sabis na tauhidin al'umma wannan ayar fahimta ta zo zai kara tauhidin ka karfi zai yi ma sabis da garan bawon ga wani tauhidin ka Allah yake cewa wa in yamsaskallahu bidurri har in Allah ta'ala ya shafe ka ayyu subika bidurri Allah ya so wata cutarwa ta same ka ma da yace ka faddare wa mardi kamar talauci ko jinya ana fahimta in Allah ya so talauci ya shafe ka in Allah ya so jinya ta shafe ka to Allah ya ce fala kashifa lahu illa huwa ba wanda zai dage talaucin nan ba wanda zai dage jinya nan sai shi amma inda in talauci ya shigo to abun Allah ya ce neman tsari da shi ba abun dan adam ba abin ya fi ƙarfi shi Allah ne kaɗai yake da ikon ya dage ma jinya ko talauci amma dan adam bai isa ba shine fala rafi alahu illa huwa ba wanda zai dage mutum talauci ya koma cikin walwala ba wanda zai ɗagiya mutum jinya ya kuma cikin nutsuwa da lafiya in ba Allah ba shi yasa dama waɗannan abubuwan suna cin abin da Allah ne kaɗai ya keɓance mallaka su a gare shi da arzutawa da ba da lafiya da ba da haihuwa da ba da ruwan sama da ba da mulki ta wani Allah ne mallake su ba ɗan adam ɗin da ya isa ba ka wannan mai isa ba shi ma Allah san masu yi in kuma yaso zai iya karba yasa annabi ibrahim alayhi salam yake cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdi alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين النبي إبراهيم عليه السلام yake cewa Allah shine khalaqani fa huwa yahdi Allah ne ya halicce ni kuma shine yake shirye da ni zuwa tafarki madinici wallazi huwa yut'imuni wa yasqi idan na ci abinci ko na sha abinci Allah ne ya ci da ni sha da ni yasa manzon Allah ya koyar da mu zikiri in ka ci abinci ka ce alhamdulillah allazi at'amani wa sakani min ghairi hawlin minni wala quwwa ina godewa Allah da ya ci da ni sha da ni ba tare da karfi na ko dabara ta haka ma ake hanci duk lokacin da ka ci abinci ka faɗo wannan sai Allah ya sa ma albarka ko me yayin sare ma na gaban gizo da su an fahimta saboda ka annabi Ibrahim alaihi salam ce in na ci abinci ko roma ɗaya ce Allah ne mu arziki ba ni ba ba ba ta mutu ai in karfi ne ka san wani zai iya daukan kai zagaye garin nan da kai amma sai wani bai samu abin da zai amma kai kana zaune shi kullun sai wayar ka ta yi ƙara wani abu ya shigo kaga Allah ne ma wannan ba karfi bane wani in dibara na yayin sai da kai wani ko sunan sa ma ba zai iya rubuta ba wani in Allah din ba ya faɗo sai ya ce a karanta masa bai sani ba amma kuma Allah ya rubuta shi yasa ya haya jarumi a cikin littafin sana albalagatul wadiha yake cewa ولو كانت الأرزاق تجري, تجري على الهجة إذا لحلكنا من جهلهن البهائم yake cewa da dai arziki iya gudana ne sanadiyar hankalin mutum a ce sai mai hankali ne zai arziki ya ce da duk dabbobi sun mutu domin dabbobi wasu na hankali ba dabbar da za ta rayu in dai arziki ana a sai sai da hankali yake zuwa to ba dabbar da za ta rayu to yanzu ka san akwai dabbar ta bi ka jin daɗi sosai kuwa akwai dabbar da likita gare ta kai kuma sai kaji kabulayi in nan ya cushe ka jira in ma kaji abin za ka iya daurewa ma ba za a ga likitan ba ka za ka murtsike abin ka wuce kawai amma akwai dabbar da likitan ta ne na musamman duk abin da take bukata za a mata kai da na san akwai dabbar ma da take da oba ba wallahi tana da oba albashi ake mata duk wata dabba ce kuma ni na san akwai dawakin da suke da kofofi a wasu jihohi da wakin sarakai suna da kofa duk wata albayin su ya shiga kai kuma kana nan da kwalin digiri kana ta yawo inda za ka samu kaɗan jona ka hasa kaga allah ne akwai dabbar da daga waje ake ga mata abincinta a daga waje ba ta cin abincin gina jibin gun kwananta gashi nan gun komai abin sha'awa to kaga shi arziki ba wai ana asaisin da hankali na adam ba tsagawa ce da yankawa daga allah kawai shi kenan in Allah ya kaddara zai ma zai ma an kuma zai ma ba zai ma ba wanda shi ne kai da ransa karfi baya ba da shi dibara ba ta ba da shi karatu baya ba da shi haka Allah yake yin baiwarsa ga wanda ya so in kuma kana cikin layin wanda ya so duk abin da ka taba sai Allah ya masa albarka shi kenan in kuma baka cikin da za ku tara arziki a duniya ba inda za ka yi duk abin da za a yi ma ba wanda ya ba dole za ka haƙura ana ba mu labari cewa akwai wani bawan Allah iya da ɗan uwa to ɗan uwan mai kuɗi ne kuma iya da zumunci ya dinga aikowa ɗan uwan da nasu abubuwa domin shi ma ya ginu ya ba shi wannan kaza kaza ya yanki ya masa wannan duk abin da zai masa na ɗorawa ya yi allah bin ƙaddara zai kudin ba wata ne ce ta kai wani duk ma abin da kake gare na kazo yana nemo ka da ya zo ya ɗauko wani kuɗi maɗuɗin kuɗi ya haɗa da motar shiga da kuɗaɗe marasa iyaka ya ce ka dinga kashewa kawai to an ce ya taho kafin ya zo gida ya haɗe ya mutu kudin da Allah bai dai yi zuwa a ga wani bayan da za ka yi shi to wannan shi ne tauhidin ɗan adam ya kamata ya tsaya a kawo ɗan adam bai isa yadda kasan ɗan adam ba zai iya ƙara ma kwana ɗaya ba to ɗan adam ba zai yi ma arziki ba yadda kasan ɗan adam ba zai iya ce a ya rage ma kwananka a duniya ba to wallahi bai isa ya rage ma arzikin da Allah ya kama kowa ya sa wannan a ransa abinda Allah ya yanka ma bai kata bai rizki ɗin sai kama na ko ana so ko ba a so ko ana hayya maza hayya mata inda Allah ya ce wannan abu rabon ka ne wala sai ka same shi kuma duk abin da ka samu ta haram in ka kwantar da hankalinka ta haram za ka same shi inda har ka mallake shi ya zo gunka kuma amma ta mummunan hanya ka same shi inda za ka kwantar da hankalinka wallahi ta kyawun hanya ka same shi misali akwai wani daga cikin kurafa an ce ya yi tafiya ya dawo sai wani bawan Allah ya yi kora gama doke shi ya rako shi har gida ya sauke shi ya sauke sirdin abin hawan ya girmama shi ne to da ya ji daɗi sai ce ba ya je gida da kodin habibiyu ya masa kyauta domin ya tarbe shi ya ji daɗin abin da ya masa to shi wannan bawan Allah kafin kaliban ya fito sai shi ɗan ya shiga zuciya sai ce ya sace sirdin abin hawan da ya gudu shi kuma sarfin abin hawan a lokacin dirhami biyar ke sayarwa da ya fito daga gida da dirhami biyu iya neman sa zai bashi sai ga bai ganci ba ma da dirhami sarfin abin hawan sai shiga wani bawan anan ya yi gajen hakuri allah ya kaddara zai samu dirhami biyu a jiki na yau da ya kwantar da hankalinsa ta hanyar halar da sami su amma yanzu ya kasa kwantar da hankalinsa ya sami su haram kowaye kwantar da rayuwar kawai duk abin da sai da ka yi karama karama ka yi ciwa-ciwa ka ƙara sufuri ka yi waye duk ka tara to in da ka kwatar da hankalin ka in dai rabar da ka yi mara ka same shi a kwanciyar hankali za ka same shi to wani shi ne ƙa'idar da ya kamata kowa ya samu ai malam bahaushe ma iya cewa zafin nema ba ya kawo samu zafin nema ba ya kawo samu kuma haka ne samu iya ƙarƙashin abin da allah ya yanka ma ya sa mazan allah sai da ya rantsuwa ya ce wallafi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta ta gare shi la ta mutuna nafsun hatta tustuk mai rizqa ya ce ba ran da za ta faɗi ta mutu sai ta cinye arzikin da Allah ya mata fattakullaha wa ajmilu bitan ku ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ku kyautata hanyar nemo karka yadda ka san haram kake samu ka dinga dagewa sai ka ci wannan haram ka yaki ce haram daga tsarin ba ka yadda da abin da Allah zai ba ko mu kankanta sai Allah ya samu albarka in ka tada hankali ka za ka samu da amma ko za ka mutu a yi ko manzon Allah ya ce kullu lahabin nabata bi suhutin fannar auladiya dukkan tsokar da ta tsoro a jikinka sanadiyar haram to wuta ce za ta yi maganin wannan tsokar sai wutar jahannama ta kone ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka mu dage mu gyara alaƙarmu da nema mu kyautata wa Allah zato annabawa da yawa sun zauna cikin talauci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce an yi wajen wata guda a gidansa ba dora a tukunya a maru ba ruwa ba wanda za a wani tun da annabi muhammadu ya kwana da yin wa kai waye waye kai da kwana da yin wa a yau za ka dinga wani tada hankali ka ba wani abin tada hankali kai dai karka zama a wannan wannan marar kokari kasalalle duk inda ake nema ka tashi ka nema ta hanyar halal amma samu kuma Allah ne kuma ya ka kaddara wa Allah wannan to shine wa in yamsuka Allah bi durin balaka ci balawu illa in Allah ya jarabe ka da talauci ko jinya ba mai yayi ba ba mai yayi ma wannan sai Allah da ya dora ma shi kadai zai yayi ma wa in Allah ta'ala ke cewa in yurika bi khairi in Allah ya nufi ka da alkhairi to fala rada bi fadli ba wanda ya sai juyar da alherin da kanka in dai wannan abu rabanka ne wala sai ka same shi an bayyana akwai wani bawon Allah malamin mu ne na zamanin bara ne ba ko bariya da azumi kamar azumi wannan Ramadan ne da wani aboki na sai muka ce mu je mu gaida shi bayan la'asar haka muka je Allah ya sa muka same shi ba gaisa ce lafiya muka ce wallahi mun kama ziyara ne malam domin Ramadan ya shiga mu gaisa ba ita godiya za mu tayi sai dauko wasu kuɗaɗe ce ga wannan muka ce a'a malam ban kama komai ba za ka ba mu a to kun tambaye ni ne muka ce a ya ce ku karɓa sai da muku bayani muka ce to mun gode Allah ya saka da rabe sai ce shi ma jiya kamar yanzu ya tafiya kai wa Allah wasu abokansa ziyara da ya je sai yake ake cewa to shi kenan tunda malam wani ya zo a raba da shi shi kawai kalmar da yake kenan tunda ya zo a raba da shi ya ce da aka gama komai sai aka ɗauko kuɗi a ɗaure ya gaba shi to a irinsa ne ɗauko babu sai ki tambaye su ya aka yi wannan kudin yanzu sai ki ce alhaji wani ne jiya da daddare ya aiko wanda zakka sai muka ce a bari sai yau za mu raba Allah ya hana su raba wasu ne domin raba su ya riga yaran su ka duba dan adam da son kuɗi a kama kuɗi tsaba ka ce su ya kwana kashi kuɗi ba wai tarar su ba ba ko ko tarar su wata mai ba kamar ya kwana ba turo mun na hangari to amma Allah da yake ya sa da rabansa a ciki mu ma da rabanmu a ciki sai Allah ya hana su raba kudin sai da gari ya waye har sai da yaje aka ce a sashi a raba da shi yace da kun ji dalilin da samu kudin saboda in Allah ya tsaga abu raban ka ne sai ka same shi in dai raban ka ne wallahi ba wanda zai hana ka ba shi kwantar da hankalinka wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in Allah ya soka da alkhairi ba wanda ya hana ba wanda ya hana dole sai abin ya zo gare ka sai Allah ce yusibu bihi man yasha'u ai shi alkhairi ko arziki Allah iya shafar wanda ya so daga cikin bayansa in Allah ya shafe ka da arziki magana ta kare duk abin da ka taba wallahi sai ya zama arziki sai dai kuma ku gane shi ba shi arzikin da ake nema a samu abun Allah musamman dukiya to ba kasafai take zama alkhairi ba sai ka tara mutane ɗari da wahala za ka samu zakar goma a cikin ɗari a galibiya dukiyar za ta harkar da su domin mantenin ɗinta da tsare ta yin da allah ya ce ba yi ba an fahimta saboda haka wani in allah ya bari da talaucin to shi ne alkhairi a gari shi mazan allah ya yi hadisi ya ce idan allah ya soka da alkhairi yake son ka da aljanna kuma ya tabbatar kana da rauni game da harkar dukiya sai hana ka dukiya sai ya barka ka mutu da talauci yau da akwai gobe domin ka mutu da imani da gaga jana sau tari za a ga mutane mutane kirki ne lokacin suna talakawa amma daga zarar sun fara kudi kuma zai canja layi wani girman kai ya zo masa wani alfahari ya zo masa wani canja abokai wani kin zumunci wani harkar bokaye duk a galibiya dukiya tana zuwa da wani saboda ka lalle ilalla alkairin da Allah yake nufi da kai har in Allah ya ma dukiya to ka nemi roƙon Allah Allah ya tsare ma ita kuma ya baka ikon sarrafa ta ta inda Allah yake so amma in kun ɗauko labarin da Allah yake bayarwa da dukiya a Qur'ani duk ayar da Allah zai ce kuɗi dukiya dukiya wallahi sai kun tara aya goma Allah ba ya wuki ba zargi ki kalla innal insana la yatgha yace ar'a ustadna yace almal wal banuna zinatul hayatid dunya sai yace wal baqiyatu salihatu khairun kaga can bai ce almal khairun ba aikin addini da zama akan ibada shine ba kai an fahimta to duk irin wannan suna na alqur'ani suna na dewa zugina lillahi yubu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث سيش ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده wasu mulma'ab sai ce ƙul a unabi a kun bi khairu min zaliku khairu min almalik lillazina taqaw inda rabbihim jannatu taqawa ta bi dukiya duk irin abin da Allah ya faɗa Qur'ani ke in ka bi layin to haka take kasancewa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa da yawa daga wanda Allah ta'ala zai ba su dukiya to kaɗan ne suke da ikon tsare wannan dukiya da su aljanna kaɗan ne da yawansu musamman tun a wancan lokacin yake ba labarin na wani lokacin yadda wani ba ruwansa da cin riba da rashawa amma iya dukiya sai kama wannan cin abu talaka ba shi da ikon cin riba yana ba da kudin cin riba da shi ba sai da kasuwa a cin riba to ba shi da kudin kasuwa to amma da yawan wani iya da dukiyar amma sai ya yi dole sai ya sa haramta shi kunshi dukiyar ko ƙara farashi ko canja farashi ko wani abu da ya makamantar waɗannan abubuwa ko rantsuwa a kan ƙarya ko dai abin da ya kama da so da ka dinga roƙon Allah alkhairi ma in Allah ya ba dukiya ya baka ikon sama mata ka kinta zakanta ka yi alkhairi ka yi zumunci ka gina aiki to wani dukiya ta yi albarka ke amma da yawa hatta wannan zakar da ake ta fara wallahi akwai wanda zan ba sa kudin dukiyar zakka ko al'ada ne zai ɗan yago wani abin ko ya bayar shi kenan amma ya fi tanku-tanku duk abin da Allah ya kore masa na kadara da tsafar dukiya da wanda suke banki da wanda suke kadara ya lissafa su ya fidda lissafinsu ya ba da zakarsu wallah da wani ba'a wasu yankowa suke kawai su dan yanko abin da za su za su iya yankowa su bayan kuma Allah ya kai an fahimta to lalle ilalla mu gane cewa alkhairi abun Allah ya baka dukiya ya baka ikon tsare ta ya baka ikon taimakon addini ya baka ikon zumunci ya baka ikon tare haramkar ta zumunci ai kuna ji muna karanta muku hadisin Imam Nawawi daga cikin mutanen da Allah ta'ala ya sa suna tafiya suka shiga wani kogo za su faki na iska da ruwa sai wani katotar dutse ya zo ya fada ya rike uwa suka ce to yanzu shawara kowa ya duba ya ga wani aiki yayi wa Allah mi tawassuli da shi ko Allah bai ba mu kun ga yayi wallazi na amanta kulla wal tanzur nafsun ma qaddamal li tun a duniya ma tana aiki dayan yace muharbi shahid da kalmar tsawaita lokaci dayan yace Allah akwai wani bawan Allah da yayin kodin na dauki yan koda godira ko aikin gona ko lebaranci da yaka da aka gama duk nazo ina sallama su mutum ɗaya bai karɓa haƙƙin sa sai yace wannan haƙƙi na ka sai na tuwari da dukiyata zai zo ya karba ba zai zo ba zai zo hadin ɗan sai mai wani abu da wannan haƙi na sanar ƙodaru to Allah sai sa albarka cikin abin abin da nasu ya yi dinga haɓaka ya dinga haɓaka kuma Allah ya samu kula ina tsare wannan abin nasa ina tsarewa duk abin da ya haifar wa dukiyarsa ina tsare masa ba na tsare ba ya ce kafin ya dawo sai da ya samu garken shanu da raguma da dabbobi da kadodi masu yawa kuma Allah ya ban basira duk ina kiyaye ina sa wata rana sai zai same ni ya ce alhaji na zo ka gane ne cewa labar gane gawa ya ce ni ne ma ko da goma karɓa haƙina ba na tafi ya ce ina tuna ina tuna maka karɓa maka ban ganka ba sai ya ce ka ga nan garkera kuma nan da shanun nan da dabbobi nan duk na kare sai ya ce alhaji ai ba izini na kan ba da ba na haƙina je sai masa ran da biya ta za ka zo nan wani ina na mallaki wannan sai ya ce wallahi haƙƙinka ne Allah ya sa mai albarka ya zama wani kada ka yi ya ce ya sasanda ya kaɗe wannan dabbobi duk ya tafi da su ya ce Allah in na tsare wannan dukiyar tasa ban haɗa ta da tawa ba ɗan kai Allah ka ba mauta dutsen ya matsa yanzu ke ka tara mutum miliyan baka samu ɗaya wannan ko da ko da yanzu naira dubu biyu ne ba mana wanda ka wuni a rana a baka dubu biyu to Allah ya sa wannan dubu biyun albarka ta zama miliyan ko miliyan goma kana gani a ce kuma mai haƙƙin ya zo ka ɗauka kamar shi tsakanin mu ga Allah muke magana yanzu in ka ci wannan haƙƙin ai ba haƙƙin ka bane kuma zai iya ja ma musifa a gaban Allah gobe da kiyama duk wanda shine matsalar da shi saboda ka mu gane kan cewa ka roƙi Allah alheri ga mushi in Allah ya so ya ganka haka haka ya so ya ganka ka dinga roƙon sa rubun asiri da abin da ya kamata ba Qur'ani yace wa in yurika bi khairin fala radda li fadli idan ubangiji ya soka da alkhairi to ba wanda ya sai alkhairi ya same ka yusibu bihi wa sha. ai alkhairin Allah iya shafar wanda ya so da shi daga bayinsa wa huwal ghafurur rahim Allah shi ne mai gafara shi ne mai jirgin na'am ayatun gaba قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه na'am ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل Allah ce kule ya ayyuhan nasu nan ma ni da'ul am kowa ana kiran sa yaji an qad ja'akum al-haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga ubangiji qur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne duk wanda ka fassara da wannan yayi qad ja'akum al-haqqu min rabbikum daidai ne kace qad ja'akum al-qur'anu min rabbikum qur'ani shine gaskiya daidai yake kace qad ja'akum ar-rasulu min rabbikum annabi muhammad ya zo daga ubangiji shi ma gaskiya ne sai Allah ya bar abin alhaqu qur'ani ya shigo manzon Allah ya shigo musulunci ya shigo dukkan su gaskiya ne ba ku kwanto a wani to da sako ne daga Allah fa aminu bihi mai tafsiri yace kamar Allah ce ku imani da shi in aratumul khaira in kuna son alkhairi a duniya kuna son alkhairi a lahira to ku yi imani da abin da Allah ya zo da shi na gaskiya ku yadda da ƙur'ani ku yadda da musulunci ku yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkhairu ku inji Allah fa man da duk wanda ya shiryu ya ba hanyar kwarai fa inna ma ya hata li nafsi to kan sai yiwa an fahimta in ka sha ka shiryu ka gyara to kanka kaiwa li anna sawaba itida'i lahu domin sakamakon ladan da zai samu dan ya shiryu kansa ne ba account din wani zai je ba wa man dalla duk wanda ya bace wa hanyar gaskiya fa ina ma yaghilu alaiha ya batar da kansa ne bacin sa ba wanda zai sha ba li anna wabalu dalalihi alaiha domin hukumar da zai samu akan batan da yake to kansa za ta sha ba wa ma ana alaikum bi wakil manzon Allah ya ce ni ban zama to wakilin ku ba da zan dinga bin ku sako da lungu ina ganin abin da kuke a ba aiki na ba inna ma anta nazir kai ne ko igagari amma ka dinga mai wutin kana monitoring ɗinsa duk inda ya faɗa ka bi shi wannan ba yake mutum alama lasta alaihim bi musaiɗin illa man tawalla wa kafa fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar manzon Allah ba ba ka sanda kai kiwo su ba kai dai ka tara su ka faɗa musu gaskiya kawai wanda ya dauka ya tafi wanda ya dauka mai tafi shine ma'anar wa ma'ana alaikum bi wakil ba san to da zan dinga bin ku gida da waje ba dole sai na tsaya daga kunya abun alkai wannan ba yake mutum alama نعم آية الإيمان واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله يقول واتبع كبي ما يوحى إليك abin da muka ma wahayi ma'ana manzon Allah ma Allah ya ce bi Qur'ani ke Allah ya ce bi musulunci amma inda bi ake yi addini ba kirkiri ake yi ba bi ake yi shi ne wattabi ma yi wa'ilai mazan Allah ka bi wahayin da muka ma abinda muka halatta ka halatta abinda muka haramta ka haramta abinda muka yi shiru ka yi shiru shi ne bi ke nan baka da wani sai a shi sai abinda Allah ya zuwa ka za'i amma inda shi ne wattabi ma yi wa'ilai ka sannan ce wasu biyu ka yi haƙuri ala da'awa wa azabu in za ka yi da'awa sai ka yi haƙuri kuma ka haƙuri da cutarwa da za ka samu ya sa lukumanu hikima yake cewa ɗansa ya bunayi a kimi salata wa amur bil ma'arufi wannan anil munkar sai ce mai wasu bir ala ma'asama inda zalika min azmi umur ka yi sallah ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hali da mummuna amma ka yi haƙuri wani abu zai biyu baya ka yi haƙuri inda zalika min azmi umur ka yi haƙuri kan abin da da'awa ta jawo mato abu ne mai alkhairi a Allah subhanahu wataala yasa Allah ke ce manzo Allah kai haƙuri wasbir bayan kai da'awa kai haƙuri hatta ya hukuma Allah har sai hukuncin Allah ya ko ka mutu ko su mutu ko a je kiyama a ga Allah ne shine hatta ya hukuma Allah ku yi haƙuri kar ku yi gaggawa a halakar da su kar ka yi gajen haƙuri wajen zagi ko ka yi fishi ko ka ce ba za ka yi ba duk wannan ba aikin ka bane ka yi haƙurin har Allah ya hukunci ko mutuwa ko Allah ya sa kowa ya shiri ba ba abin da Allah bai iya ba wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci an fahimta in ma da wani mai hukunci mai alkhairi to Allah ya hukunci alkhairi a alamuhum a kuma a adalahu Allah shi ne fi kowa adalci wa kada safaran da biya sallallahu alaihi wasallam mala abakar mahmud gumi ya ce hakika manzon Allah ya yi hakuri hatta hakama adal mushrikin bil qital har Allah ya hukunci wa mushrikai a yake su wal jizya wa an kuma dora musu haraji su baya manzon Allah tun ana maka ake ta cizguna musu a kashe wannan a daure wannan amma tun da Allah ya ce ya haƙuri haƙuri ne ke ba a taɓa mai da martani ba sai da Allah ya ce a mayar an fahimta to sai ma da yake cewa ba da ake sura bi ajibin nasi an yi ha an yi Allah ila rajulin min idan kun tuna ai a farkon sura Allah ya ce a kana bin nasi ajaban an auhaina ila rajulin min kafirai suna mamaki Allah ya wa mazan Allah wani ya ce ƙur'ani Allah ya sauka suna mamakin wa to ma ne ce sura ta fara da wannan wa kattama bi amri hadha rajul kuma ta rufe da shi wannan mutumin da ake mamakin an masa wahayi shine manzon Allah kuma ta rufe da magana cewa annabi huwa nabiyyu bi saw kuma shi wannan manzon sai sura ta rufe ya aure kun ga ashe abin mamakin da suke ganin an masa wahayi wahayi gaske ne tunda wahayin ne ya jawo Allah ya ce ya haƙuri din da ƙarshen sura Allah ya ce ka yi haƙuri ala azabu mata ya kuma Allah a kan cutarwa da za su yi ma har kuma Allah ta'ala ya yi hukunci tsakaninsu kuma kamar misali labari ne irin wanda alƙur'ani yake zuwa da shi labari ne cikakke wanda ba wanda ya isi irin wannan labarin ba kamar farkon surar da magana manzon Allah ta fara kuma ƙarshen matsalar da magana kuma abin da ke tsakiyar surar duka kamar wahayin nan ne dai da suke mamakin Allah yawa manzan Allah wahayi to duk abin da yake cikin surar aya guda 110 to magana ce da ƙarshe wahayin ya isar ya yi abin da zai yi a matsayinsa na ɗan adam to sai Allah ya tafi da ya haƙuri ba amma yanzu magana labarin ya cika kenan an faro farkon isa tsakiyar da ƙarshe dan abin da ake bukatar ga labari kenan a samu farkonsa da abin da ya kusa kuma da katima to kamar surar ta wani cikakken labarin wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yayi da kuma abin da ya same shi da kuma irin shawara da Allah ya bashi shi ne wasu bin hata ya kuma Allah wa huwa khairul hakimin domin Allah shine mafi alkhairi masu hukunci na'am mala akwai sauran lokaci yawa ko kaga ji ko na yi zaton ku mun zo karshen wannan ne wasan ɗauka ake karar musu gibi
bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود عليه السلام النبي هود عليه السلام سورة لبادة لبارش تنا دا آية ودا دي da ishirin da biyu ko da uku imamu warshu wanda ɗalibi ne na imamu na fiye to ya karanta da cewa surtu hudu tana da aya 122 domin alif lamura a ruwayewar shi ba aya ba shi waƙafi shi kuma habs da malaminsa imamu asim suna yin aya ne a dukkan wannan muƙaƙaƙar horo alif lamim a musu aya ce hamim aya ce yasin aya ce amma wasu ba aya yake ba to yi yasa a ruwayar warshi 100 ce da 22 a ruwayar habsu 123 domin alif lamura aya ce abin imam haus a fahimta wannan sun ce matsaya a nan za mu tsaya a nan insha Allah sauran bayani sai gobe abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda mai kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu yi kumbuci mata Allah ka yafi mana zurbanmu Allah ka karɓi ibadunmu Allah ka samu da cikin bayan ka da kai wa gafara da rahama a wannan wata da mu da mahaifanmu da malamanmu na addini da sauran al'ummar musulmai Allah marasa lafiya da suke ta roƙo a musu addu'a Allah ya ba su lafiya waɗanda suke yawo da ita ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah dukkan masu bukata a gare ka ta nema Allah ka hori a samu na alkhairi masu neman tsari wani abu abun kai Allah ka tsare mu gaba daya Allah ka sanya wa kowa albarka a cikin rayuwarsa Allah ka raba mu da abin da muke ki Allah ta'ala duk abin da zai zame mana matsala game da imanin mu Allah ka raba mu da shi Allah ka mana arzikin mutuwa da imani Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu kafin mu mutu Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu kafin mu mutu Allah ka bi tubo mu ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya a kasar mu da jihar mu da garuruwanmu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka aro mana arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala ka raba mu da ganin kakana kai Allah ta'ala ka raba mana asiri Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi da kuma neman addu'o'i a zan fara da tambaya ta farko ya ce malam ne hukuncin practical da gawar dan adam
practical da ake a makaranta da gawar dan adam
gawa dan adam bata halatta ai practical da ita ba domin dan adam mutum ne mai karanci ya mutu ko iya dare wani ganin karamna bani adam hatta gawa a musulunci ba a so a ga tsaraicinta ya sa shari'a ta ce in za a yi wa mamaci wanka a lullube tsarancinsa sai a sa hangulo ba dinga sawa ta tsakanin tufar da aka sa masa a wurin kishi gaba daya amma duk inda za a yi practical sai tsaraici ya fita kuma ganin tsaraicin dan adam musulmi ba da larura ba haramun ne an fahimta suna da ikon yin practical ga dabbobi nan ga abubuwa da yawa za a yi practical din amma gawar mutum musulmi to babu shakka yin practical da ita akwai bayyana tsaraici ya sa malamai suka ce wani hukunci da suka fitar ana yi wa yara ƙanana shayika ba su balaga kaciya ke yanzu misali hukuncin mutum baliki da ba musulmi ba ne ya musulunta amma ya kai shekarun balaga amma ba masa kaciya ba amma yin da he suka ce to ganin tsaraicinsu haramun ne he dai in zai iya wa kansa yi wa kansa in ba zai iya wa kansa ba domin kar a gatsarinta su a bari malamu ba kansa gaba da labari to balantana kuma gawar dan adam a bayyana tsarincinta a gun ba wanda ba a maharamansa ba kuma ita gawar ba wani abu za a amfana da ita ba ba mutum ya ce ya bace balantana a ce dafiya za a bashi saboda ka wannan gaskiya bisa bincike da malamai suka yi bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba wallahu a'lam na sai tambayarsa ta biyu ce malam zan iya tafiya da wuka ko bindiga don kare kaina a ka je ka tambayi gwamnati mana yawa ka je ka tambayi gwamnati wannan ba tambayar mu bace ka je wajen jami'an tsaro ka ce za ka iya tafiya da wuka ko bindiga sai su baka amsa amma ba mu anan ba yawa
a mai tambaya na gaba ya ce malam mutum ne yana azumi yana sallah so idan azumi ya wuce sai ya daina sallah to ya matsayin sa yake
imam safiya da sauri allah ya masa rahama ya ce iya daga cikin alamun allah ya karbi ibadar ka a ramadan idan ramadan ya wuce ka ci gaba da aikin alkhairi iya cikin alamar allah bai karba ba a ce ramadan ya wuce ka dawo baya haka yi wadda so daga akwai yiwuwar duk abin da kai na azumi in dai ka ɗora zaɓen allah da kin sallah bayan ramadan allah bai karba ba ka yi hasara kaga sai ka zaɓa ka gasa kenan to a matsayin ka na musulmi ma za a ce sallah ko sai ramadan za ka yi sallah sallar da kullun sau biyar ga tana ana yi da kullun kuma a ce ba za ka yi sallah ba sai ramadan wannan ci baya ne gaskiya bai kamata ba idan ka mutu a wani yanayi ka mutu kafiri ba ba wani ba wani kwana kwana kafiri ka mutu duk wanda baya sallah ya mutu ba rige kafiri ne saboda an ka mutu kafiri kuma wuta ce ba kuma ka sallah ba a bar masa bacci yawa na sai mai tambaya na gaba ya ce a, malam zan iya tafiya zuwa bamban zan iya yin azumi in zan yi tafiya zuwa bamban zan iya yin azumi to shi qur'ani ya ce faman kana minkum maridan aw ala safari wanda ya kasance bashi da lafiya ko iya tafiya jinya za ta wahalar da shi sai ya ajiye azumin sa ya sha magani ko kuma tafiyar za ta wahalar da shi sai ya ajiye azumin sa ya tafiya amma da ƙarshe ya ce wa an ta su mu khairu lakum in za ku iya daurewa da jinyar ku yi azumin yafi in za ku iya daurewa cikin tafiyar ku yi azumin yafi yanzu ban ban a kafa za ka tafi ai ba kafa za ka tafi ba ne ko ba gaskiya ba ne ba ma mace za ka tafi ba a mota za ka tafi alal akalla kenan to nan da zuwa ban ban kuma ka je ka dakaci za ka cin za ka sauki azumi Allah ya ce daure azumin ya ba alkai amma in kai ka san kanka za ka wahala a tafiyar shi kenan za ka iya ajiye ba kai da ba amma in za ka iya daurewa kai azumi ya ba alkhairi ya ga Allah ya wallahu ala
na mai tambaya na gaba ce malam ina neman ƙarin bayani ne akan hukuncin mazi saboda ni na kasance mutum ne mai ƙarfin sha'awa to mazi baya kare azumi bisa magana mafi inganci sai dai jawo shi da gangan kuma zai iya harfa da matsala mazi baya kare azumi amma iya kare alwala iya sa alwalaka ta karye kuma tsarkinsa ya sha bamban da tsarkin fitsari yi tsarkin mazi duka al'aurarka za ka wanke dukanta saɓanin tsarkin fitsari wanda iya gun fitar fitsarin kaɗai za ka wanke tsarkin fitsari kenan wanda shi ne hukuncin mazi amma ba ya kare azumi amma fitarsa ko jawo abin da zai fitar gangan zai iya illata azumin kuma zai iya rage wa azumin lada da cika wanda shi ne abin da malamai suka ce na'am a sai maganar sa na gaba ko ce tambayar sa na gaba yace malam na kasance mutum ne mai son rayuwa da mutane ma'abota ilimi musamman ilimin addini to amma kuma malam sai Allah ya sa ba haka ba saboda wallahi malam abokan aiki na san ba sa son a gaskiya a rayuwarsu to shine nake neman shawari akan yadda zan yi to mutanen kirki farauta su ake yi idan Allah haɗa ka gun aiki to larura ce zaman aiki karatu a aji zaman asibiti duk larura ce amma ka san aminanka su ne wanda kake sha'awa ka zauna da su ka taso daga aiki za ka dawo gida aiki za ka yi hutu a wajen aiki to aminanka wanda za ku yi shawara da su ka ba su shawara su ba ka yi zamtowa abuta a gini amma don harkar aiki ta haɗa ka da wa'ansu wani ma ba musulmi ba ne ba to don ta ku ba ta zo ɗaya ba ko ba sa ƙaunar abin da kake da'awa akan zai kai haƙuri sai ka zo ka nemi abokanka a cikin gari wanda za ku zauna da su ku yi harkoki na mutunci ka yi farauta duk inda suka ke su wannan shi ne daidai amma ba za ka kallafa wa don allah ya haɗa ku aiki da mutum ka ce dole sai ya bar aiki ba zai yi ba amma sai ka yi farautar mutanen kirkin da kake sha'awa sai ka yi abota da shi wannan shi ne abu da zan baka shawara game da wannan
na'am akwai wani bawan Allah da ya kawo naira hamsin ya ce a sa shi a cikin addu'a wannan a sa a asusun marayu a sa shi kuma a addu'a Allah ya shirin masa da kansa amin ya rabbal alamin to shi wannan bawan Allah Allah ta'ala ya shirya da yaronsa da dukkan yaron Allah ya shirya da su Allah ya dora sa ta farki madidici na'am a sai wannan kuma ya turo da naira dubu ɗaya shi ma ya ce malam a sanya a asusun marayu cewar ina son a taya ni da addu'a Allah ubangiji ya azurta ni da mata ta gari wanda za ta zamo alheri a, da rayuwa- da rayuwata da addini na to Allah ta'ala ya baka mace ta gari wanda za ta zama to sanadiyar tsiranka a duniya da lahira idan ta kun samu zuriya ɗayi ba wanda za ta yi wa addinin musulunci hidima da kai da dukkan masu bukatu irin naka Allah ka ba su Allah ta'ala ka ba su mata na akari masu nema na farko da wanda za su ƙara da wanda za su ƙara akan ƙarawar duk dai Allah ya biya wa kowa masu alkhairi Allah ya samu dace na'am shikenan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana akwai wani abu Wannan akwai addu'a da nake so yi mun saboda dazu an dawo da wuta wuta ya tashi a gida na har wala quwwata kan falo na har ya fara kona kujera ta fara kona dab da za a sha ruwa to alaran ma yana bukatar addu'a domin ɗazun nan Allah ya kama sautin jarrabawa amma kuma cikin hikimar Allah abin ya ɗazo da sauki dawo da wuta da aka yi sai gobara tashi a gidan shi ya ce falon shi da kujerunsa ma sun fara tabuwa to Allah bai kaddara abin bai ɓaci ainihin ba to muna addu'a abin da karasa Allah mai rama da alkhairi kuma Allah ta'ala mu ya tsare mu ya tsare na faruwar na gaba Allah ta'ala ya tsare mana dukiyoyinmu da rayuwarmu da iyalanmu gaba daya duk kuma wanda Allah ya jaraba da irin wannan Allah ya mayar masa da abin da ya ba alkhairi Allah Allah rama mana mu addu'a Allah ya mayar ma da abin da ya ba alkhairi Allah ya mayar ma da abin da ya ba alkhairi Allah ya tsare mana rayuwarmu gaba daya akwai ɗaya daga dattin dattawan masan taraki shi ma an ci mutum jiya bai zo ba shi da lafiya har yau ma jikin nasa bai gama warewa ba shi ma yana buƙatar addu'a mu ta musamman Allah ya bashi lafiya abin da yake damunsa Allah ya yi masa da dukkan masu jinya a gida ko asibiti Allah ya yi musu Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ka ba mu ikon yi ma bauta da ibada kuma Allah ka ga abin da zan yi ma Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi
Ƙura'in na marayu